والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق وهذا من تكذيبهم إياه ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهم وهم مخلوقون مملوكون له ولكن يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها ونهو ذلك مما يخص به الرب فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan kaya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna uku ga watan al-Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da daya ga watan 8 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar babban malamin nan shekul islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله ونشين درس من نوى شرين ترى ابن تيمية عليه رحمة الله يكي تيوى ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين bayan ya gama tabbatar da Allah ya subhanahu wataala ya tabbatar da abin da ya shafi wahdaniyarsa ya kuma yi batun tabbatar da nubuwa shine annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam domin a hada suke ba sa rabuwa yarda da Allah sai kuma yarda da annabci don mutum ya yarda da duk ya yarda da Allah subhanahu wataala bai yarda da annabci ba bai yarda da annabawan Allah ba wannan imanin nasa ba zai amfane shi ba haka nan dukkan wanda zai ce ya yarda da uluhiyar ubangiji da rububiyarsa amma bai yarda da nubuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan ba musulmi bane dole sai ya yadda da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe shine alqur'ani to saboda haka sai shi yasa kaga alqur'ani yana tabbatar da waɗannan shika-shikai guda biyu in aka yi maganar abin da yake tabbatar da uluhiyar ubangiji subhanahu wataala cewa shine Allah abin bauta sai kuma ayi batun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne to shine ibnu taymiya ya kawo waɗannan ayoyi waɗanda karatunmu na ƙarshe mun yi fashin baki akan su har zuwa kan aya ta ƙarshe bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu Allah ce a a sun dai ƙaryata abinda suka kasa kewayewa da sanin sa wato suka kasa samun cikakken sanin sa wa lamma ya'tihim ta'wilu kuma har yanzu fassarar sa bata zo musu ba kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka ƙaryata fanzur kaifa kana aqibatu zalimin don haka ka duba ka ga yadda ƙarshen azzalimai ya kasance mun yi magana akan me ake nufi da walamma ya'tihim ta'wiluhu me ake nufi da tawili anan mun yi dogon bayani a karatunmu na ƙarshe da muka ce kalmar ta'wil tana zuwa da ma'anar fassara wato fassarar ma'anar abinda kake ji ko ake karanta maka ka fahimce shi ka fahimci abin da ya kunsa tana zuwa kuma da ma'anar faruwar abu wato haƙiƙanin al'amarin abu wato ko dai ta zo ma'anar tafsir wanda wannan yana da ta'alluki da abin da ya shafi abin da ya shafi umarni da hani abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a littafinsa alqur'ani ko dai ka samu ya kunshi umarni ne da hani ko kuma ya kunshi wasu labarurruka da Allah ya bayar labarurrukan abinda suka wuce ko kuma abinda za su zo nan gaba to abinda ya shafi umarni da hani abinda ake bukata shine ka san ma'anar abinda ake umartar ka da shi domin ka aikata ka san ma'anar abinda ake hana ka domin ka bari to idan aka ambaci ta'wili anan ana nufin sanin ma'anar wannan umarnin da hani kaga wannan تأويل yana nufin tafsir والتوضيح والكشف والبيان idan kuma labari ne na wani abin da zai wakana nan gaba to tawilinsa shine faruwar abin bayan an baka labarinsa kuma ka ga abin ya wakana gashi nan ya faru to wannan shi ake shi ma ana kiran shi ta'wil shine wuqu'ul mukhbari bihi abinda aka ba da labarin sai ya faru yayin da ya faru to zaka gane hakikanin abinda ake baka labari to wannan shi ma ana kiransa ta'wil to kaga anan da Allah yake cewa walamma ya'tihim ta'wilu har yanzu tawilin su bai zo mashi ba shine abinda ake gaya musu na cewa idan sun ki imani da Allah da manzansa to su jira abinda zai biyo baya na ukubar Allah hukuba ta ubangiji wacce za ta same su a duniya ko kuma bayan mutuwarsu ko kuma yayin da Allah subhanahu wataala ya tsayar da alkiyama to kaga wannan abu ne wanda bai wakana ba sanda ake saukar musu da aya ba su ganshi ba shine Allah ce walamma ya'tihim ta'wilu har yanzu tawilin sa bai zo musu ba kamar yadda Allah yake cewa walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون kaga ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya zo musu da littafi mun zo musu da littafi wanda fassalnahu ala ilmi mun yi musu bayanin sadaki daki bisa ilimi shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu Alaihi wasallama na umarni da hannu Allah ce ya musu bayaninsa daki-daki ya faɗa musu abinda ake buƙatar su da shi da kuma abinda ake umarta su su bari Allah ce wannan shirya ne da rahama ga waɗanda suke yin imani sai kuma ya ce har yanzu rona illa ta'wila shin akwai abinda suke jira ba tawilinsa ba to kaga tunda aka yi magana jira ko aka yi magana sauraro ba abinda suke sauraro sai tawilinsa to kaga anan ba ana nufin wancan bayanin da Allah ya ce fassalnahu ala ilmin ba shi wancan Allah ya yi bayanin sadaki dake shine abin da ya shafi al'amru wan nahyi abin da ya shafi ash-shar'u Allah ya yi bayanin sadaki dake shi kuma wannan da ya shafi alkiyama wanda suke karyatawa wannan sauraron zuwansa suke amma su bai zo ba hal yanzuruna illa ta'wilu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qabl قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل kaga wanda yana nuna cewa ana musu magana ce ana musu magana ne akan alkiyama ranar da za su ga alkiyama to ranar waɗanda suka yi watsi da abin da ake gaya musu na gargaɗi za su rika kururuwa suna ihu suna cewa shin muna da waɗanda za su cece mu ko kuma a za a mayar da mu duniya mu sake yin wani aikin da ba shi muka kasance muna yi ba Allah ya ce qad khasiru anfusahum haqiqa sun yi asarar kawunansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda kuma suke kirkira na ƙarya ya bace musu to kaga anan walamma ya'tihim ta'wilu da kuma hal yanzuruna illa ta'wila kaga ba ana nufin bayanin shari'a ba bayanin shari'a wannan Allah ya riga ya musu bayanin sa bi inahum bi kitabin fassalnahu ala ilm amma abin da ya shafi alkiyama da suke karyatawa wannan bayanin ta bai zo ba saboda kan aka ce ta'wili ba kowane lokaci ake nufin fassara abu ba ko bayanin sa a ana nufin faruwar abin da ganin sa kwaro kwaro wannan maganar ta'wil da abin da yake nufi insha Allah muka zo tafsirin ayar cikin suratul baqara wanda ina jin akan ta zamu tashi afwan ali imran baqara ce an dade ana fadar ta هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أزواك الشقايا yanzu muka zo bayanin wannan ina ga sai kun gajima da bayani akan akan tawili saboda haka za mu yi dogon bayani akan abin da ake nufi da ta'wili aka ce ta'wili mai ake nufi to nan Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mukaththibin sai ka duba ka ga yaya karshen al'amari yake masu karyatawa yake sannan mala yace wa haula'i masalul makhluqa bil khaliqi waɗannan kafirai mushrikai sun kwantanta mahalicci bilkhaliki sun katanta mahaluki da mahalicci wato sun ɗauki sifofi waɗanda suke na Allah ne sun danganta su zuwa ga waɗanda suke halittun Allah ne wa haza min takzibihim iyyahu to wannan yana daga cikin ƙaryatawar da suka yi suka yi wa Allah ba wai sun ƙaryata samuwar Allah bane ba sun ƙaryata akwai Allah ba ba kuma sun daidaita abinda suke bautawa na gumaka da Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukansa bane mushrikai da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu yayi musu gargadi da wa'azi dukkanin su babu wanda yake cewa Allah subhanahu babu wanda yake cewa gunkin sa shi yayi halitta ba sa jingina yin halitta ko azartawa ko ciyarwa ko ciyarwa ko shayarwa ko ba da lafiya da rashin lafiya ba sa danganta shi ga wani mahaluki suna danganta wa Allah ne shi ne nan ya ce walam ya kunil mushiriku na yusawu na bai na alihatin wa bai na Allah fi kulle shai mushirikai ba su kasance suna daidaita Allah wato da ababen bautarsu ba a cikin komai ba su ce abinda suke bautawa ba daidai yake da Allah ta kowace fuska ba su faɗa haka ba ayoyin da muka karanta a baya duk sun yi wannan bayani inda ba a manta ba a cikin suratu yunus qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah fa qul afala tattaqun Allah subhanahu wata'ala yace kace da su man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne yake azarta ku daga sama da ƙasa wato arzikin da kuke samu na ruwan sama da abin da yake fito muku na shuke-shuke da tsirrai da kuke samun abinci daga ƙasa wane ne yake baku amman yamliku sam'a wal absara wane ne yake mallakar ji da gani waye ba ku ji da gani wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy waye yake fitar da mai rai daga matacce kuma ya fitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al amra waye yake tsara al amra hudowar rana da faduwarta tsayuwar wata da tafiyarsa taurari da hasken su da bishiyoyi da kuke gani da ƙoramu da tekuna da duwar watsu da tsirrai da dukkan wani abin da yake bayan ƙasa waye yake tafiyar da tsarinsa to ba su taɓa bugar ƙirji suka faɗi wani gunki daga cikin gumakansu ba Allah ce fasa ya ƙulun Allah da sannu za su ce Allah ne ashe kaga kamar yadda Allah ya ba da shaida a kansu sun yarda da tauhidin rububiyya sun yarda da cewa ayyukan Allah nasa ne shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin wani aiki nasa sun yarda da wannan Allah subhanahu wataala a guri daban-daban ya bada wannan shaida wal liman al ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون kaga ubangiji subhanahu wataala ya bada shaida cewa dukkan wani abu nasu wanda suke ciki na ni'ima sun yarda daga Allah ne man biyadihi malakutu kulli shay malakutu kulli shay khaza'inullah khaza'inul ard duka taskokin da suke bayan ƙasa mallakar wane za su ce Allah ne sun yarda cewa duk nasa ne saboda haka ba su taɓa daidaita Allah da ababen bautarsu ba cikin waɗannan abubuwa amma dai sun ɗauke su suna bauta musu suna ba su wani girma da wata soyayya ta musamman waya ƙulu na haula shufa'una inda Allah suna cewa waɗannan su za su cece mu a gurin Allah suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah wannan shine abin da ya mayar da su mushrikai wato jayayya da tauhidul uluhiyya tauhidin tsantsanta bauta ga Allah shi kadai to shine anan malam yake cewa bal kanu yu'minuna bi anna allaha huwal khaliqul malik lahum sun kasance suna imani da cewa Allah subhanahu wataala shine al khaliq shine mahalicci shine al malik lahum shine kuma mamallakin su wa hum makhluquna mamlukuna lahu su duka halittar sani kuma mulkin sani kayan sani abu jahal da abu lahab da al-mughira al-walid ibn al-walid ibn al-mughira da ubay ibn khalaf da dukkan wani kafiri duk girman sa bai taba ja akan wannan ba a taba samun inda suka ja akan wannan ba sun yarda cewa duk daga Allah ne lokacin da aka fita yakin badar kamar yadda yake cikin sira ta ibn hisham abu jahal har addu'a ya rika yi yana cewa ya Allah ubangiji ga addini sa tsoho da muke kai ga kuma sabon addini ya Allah addinin da yake na gaskiya ka ba shi nasara haka abu jahal ya rika addu'a yana cewa ga ƙungiyoyi guda biyu ga ƙungiyoyi guda biyu ga rundunoni guda biyu waɗanda suka fi zama a bisa gaskiya suka fi miƙewa Allah ka ba su nasara haka abu jihar ya rika addu'a kaga ya yarda cewa akwai Allah kuma ya yarda cewa aka tsara samun nasara daga Allah ashe artabun da suka yi ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine akan su bar bauta ma waɗannan abubuwa su bauta Allah shi kaɗai a nan ne aka yi ta taɓurza da su aka yi ta artabu da su amma batun tauhidin rububiyya wannan ba a ja da su ba ba a ja da su akan wannan ba to shine anan malai yake tabbatarwa da cewa abinda suka yi aka ce sun karyata Allah da manzansa shine bauta ma wani ba Allah ba amma ba karyata samuwar Allah ba ba su karyata samuwar Allah ba walakin kanu yusawwuna bainahu wa bainaha fil mahabbati abinda suka kasance suna yi shine suna daidaita waɗannan ababen bautawa suna daidaita su da Allah wajen soyayya suna musu da'a koda za su saba wa Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ce daga cikin waɗanda daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wasu kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar san Allah wato suna daidaita soyayyar su da soyayyar suna daidaita soyayyar Allah da soyayyar waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah ya ce godiya da yabo da kirari su tabbata ga Allah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يهل وند يهل الجسم بين قسا وجعل الظلمات والنور يهل الجي دفي يهل الجهسكي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan waɗanda suka kafirta suna daidaita wasu da ubangijinsu tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin suka yi rantsuwa da Allah wallahi tabbas mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu a mai suka daidaita su da Allah a halitta a'a a azartawa a'a a bada lafiya a'a a bada yaya a'a duk ba anan ne suka daidaita su da Allah ba sun daidaita su da Allah wajen daukan wani abu na bauta su yi musu su so su kamar yadda suke san Allah su yi musu sujjada su bauta musu su ce su za su cice su a gurin Allah shi ne mala ya ce bal walakin kanu yusawuna bainahu wa bainaha fil mahabbati wat ta'zimi wad du'a'i suna daidaita su da Allah wajen soyayya da girmamawa wad du'a da roƙo suna zuwa suna roƙon su ba Allah ba wan nazri laha da yi musu bakanci su je su yayyanka abin yanka ga gumakansu da niyyar cewa su samu kusanci da su su biya musu bukatarsu su ba su sa'a wannan shine aikin da suka rika yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su a kansa ya ainihin raba gari da su ya kai ruwa rana da su amma yau abin takaici saboda gurɓacewar aƙidar wannan al'umma da komawa baya da lalacewa wai har a samu wasu malamai daga azhar wai su yi fatawa akan cewa zuwa a yi ɗawafi a ƙaburbura da kai musu yanke-yanke da bakance a wajen ƙaburbura babu laifi ba haramun ba ne kwanan nan wannan fatawar duk da cewa tsofaffin malaman azhar tsofaffin malaman azhar ba su ba da irin wannan fatawar ba duk fatawarsu ta ginu akan haramta wani ya je ya nemi wani abu a gurin wanda yake mamaci a cikin kabarinsa da sunan waliyi ne ko wani salihi manyan malaman azhar abinda suka yi fatawa da shi kenan hakanan manyan malaman da suke koyar a cikin azhar din da dama a baya duk sun yi wannan fatawa irin su ahmad su su su abin nan shaltut ahmad ko shaltut irin su hasan ma'mun sheikh hasan ma'mun yana daga cikin yana daga cikin wanda ya rike ya rike ya sheikhul azhar irin su Muhammadu Hussein Khadir wanda shi ma Sheikhul Azhar ne kai har su Muhammad Abdu shi ma yayi wannan maganganu irin su Muhammad Rashid Rida duk da shi ba azhari bane irin su Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq azhari ne irin su Muhammad Ghazali shi ma azhari ne duk sun yi irin wannan maganganu da cewa waɗannan abubuwa da ake a kaburbura haramun ne in ka koma fatawa na mahmud shaltut za ka ga fatoyinsa akan wannan to amma saboda yadda yanzu addinin ake yi masa dira daga ciki da waje aka samu wasu waɗanda a karance ba su je ko'ina ba a karatun ba kamar na farko ba amma aka tila musu ƙasa suka fito suna irin wannan fatawa kaga kamar yadda yanzu malai yake gaya mana cewa mushrikan farko ba a kira wasu mushrikai ba saboda ba su yarda da samuwar Allah ba ko ba su yarda da Allah mahalicci ba a an kira wasu mushrikai saboda suna roƙon wani ba Allah ba an kira wasu mushrikai saboda suna zuwa su durƙusa a gaban wani su roƙe shi abinda Allah kaɗai ake roƙo su roƙe su ya ba su lafiya ko ya kare musu wata musiba ko ya jawo musu wani alkhairi aka kirawo su mushrikai saboda wannan don haka duk wanda zai yi irin wannan to ya koma hanyar waɗancan na farko Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da mushrikan farko imani da Allah wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum bihi mushrikun illa hum yushrikun ba wato la yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawancin su ba sa imani da Allah face suna shirka sun yi imani da Allah akan samuwar sa da kasancewar sa mahalincin sama da ƙasa mai saukar musu da ruwan sama mai ba su tsirrai da abinci amma kuma suna shirka da shi ta hanyar bauta ma wani ba Allah ba to shine malam yace wa nahu zalika mimma yukhassu bihi ar-rabb da abubuwa ire-iren wannan wanda Allah subhanahu wataala kadai ake kebance su da wannan faman adala billahi ghayrahu fi shay'in min khasa'isihi subhanahu wataala fa huwa mushrikun duk wanda zai daidaita Allah da waninsa a cikin wani abu da Allah subhanahu wataala yake banta da shi ya daidaita wannan abu da Allah a cikin wannan abu da Allah ne yake banta da shi mala yace fa huwa mushrik to wannan ya zama mai shirka bi khilafi man la ya'dilu bihi sabanin wanda shi baya daidaita Allah da kowa a cikin sifofinsa ko sunayensa ko ayyukansa walakin yuznibu sai dai kuma yana zinubai yana aikata zunubi yana ƙarya ko yana sata ko yana cin amana ko yana ko yana ko yana zina yana aikata wani abu na zunubi مع اعترافه مع اعترافه بأن الله ربه وحده tare da yaddarsa cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne wato shine shine shine ubangijinsa wato shine mahaliccinsa mai kula da lamuransa wa khudu'ihi lahu da kaskantar da kansa gare shi wato tare da kaskantar da kansa gare shi khawfan min uqubati dhanbi saboda yana jin tsoron ukubar zunubi da yake yi fahaza yufarriqu fahaza yufarraqu baina bainahu wa baina man la ya'tarifu bi tahrim dhalika to kaga wannan tsakaninsa da wancan akwai bambanci tsakaninsa da wanda bai yarda da haramcin waɗannan abubuwa ba anan abinda malam yake cewa wanda ya yarda da Allah subhanahu wata'ala bai daidaita wani da Allah ba amma kuma yana laifi tare da yarda da cewa abin da yake laifi ne ya yarda cewa abin nan da yake yi laifi ne kuma yana jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala ya kama shi da wannan laifi kaga wannan ba zai zama daidai da wanda yake shirka da Allah ba wannan yana ƙarƙashin mashi'ar ubangiji in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya kama shi da laifinsa sabanin wanda ya mutu yana shirka wannan ba zai samu afuwar ubangiji ba ko gafararsa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah ba zai taɓa gafarta a yi shirka da shi ba, ana ma yana gafarta abinda bai kai wannan ba, liman ya sha'o ga wanda ya ga dama. Amma wanda yake aikata zunubai, sannan bai yarda haramun yake aikatawa ba. Yana aikata zunubai tare da halatta su, wannan ya fita daga musulunci, wannan sunan shi kafiri. Wanda zai riƙa zina yana ganin halal yake yi. ko ya rika shan giya yana ga halal yake yi ko ya saci kayan wani yana ga halal ya ci to wannan shi ba a lissafa shi ma cikin musulmi domin ya karyata abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar a littafinsa manzo ya zo da shi a sunnarsa ya karyata wani abinda dukkan wani musulmi ya san cewa haramun ne haka dukkan wani wanda ya halatta abinda yake sananne ne biddarurati a musulunci kowane musulmi da wanda ya yi ilimi da wanda bai yi ilimi ba suna fahimtar cewa abin nan haramun ne shi kuma ya ce halal ne to wanda ya kafirta akwai abin da ake saɓani a kansa ko abin da iliminsa yake da zurfi ba za ka sani ba sai an sanar da kai wannan ba a kafirta mutum don ya ɗauke shi a matsayin halal amma abin da yake ma'alumin fiddini bid darura dukkan wani wanda zai zama musulmi to sai ya san cewa kisan kai haramun ne kisan kai ba tare da wani haƙƙi ba haramun ne sai ya san cewa shan giya haramun ne sai ya san cewa zina haramun ce waɗannan dukkan su wasu abubuwa ne da an riga an sani bid darurati ba ya buƙatar sai ka je makaranta zaka san haramcin waɗannan to idan wani ya ɗauka yin su halal ne ba laifi ba ne ba zunubi ba ne to wannan ya ƙaryata abin da yake sananne a gurin dukkanin musulmi ya bar musulunci wannan tafiyarsa ɗaya da mushiriki a wajen ubangiji su bani wata'ala ya kama su da uquba wacce take mai ɗorewa ba mai yankewa ba to sannan malam ya ci gaba da cewa faslun وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة yace shi ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yake rarrabewa tsakanin al'amuran da suke masu sassabawa da juna fa innahu yajma'u to haka nan kuma shi Allah ta'ala yana hada wa yusawwi ya daidaita bainal umuril mutamathilati tsakanin al'amura masu kama da juna fa yahkumu fi shay'i khalqan wa amran bi hukmi mithlihi haka ubangiji yake hukuncin sa game da abu ta fuskar halitta ko ta fuskar umarni da hukuncin da yayi wa irin sa la yufarriqu baina mutamathilaini Allah baya rarrabe tsakanin abubuwa biyu masu kama da juna wato baya rarrabewa tsakaninsu da hukunci wala yusawwi baina shay'aini ghairi ghairi mutamathilaini ba kuma ya daidaita abubuwa biyu waɗanda ba masu kama da juna ba wajen hukunci bal in kana mukhtalifaini mutadaddaini lam yusawwi bainahuma duk sanda suka zamo masu sabawa juna ne masu kishiyanta juna ne to Allah baya daidaita su a hukunci wannan shi ne adalcin ubangiji shi ne kamalar adalcinsa kamalar adalcinsa ta rarrabe tsakanin abubuwa biyu waɗanda ba masu kama da juna ba kamar yadda karatu ya gabata a baya Allah bai daidaita tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba afa naj'alul muslimina kal mujrimi Allah bai daidaita su ba kamar yadda Allah subhanahu wataala bai daidaita duhu da haske ba bai daidaita wato zalunci da adalci ba dukkan wani abu da kishiyarsa ubangiji baya daidaita su wannan karatun ya gabata a baya to wannan fasalin kuma zai yi magana akan cewa to haka nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala يفرق بين الأمور المختلفة فلا يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة to haka nan abubuwan da suke iri ɗaya ne to hukuncin ubangiji ɗaya yake musu hukunci ɗaya yake musu baya rarrabe tsakaninsu wannan shine kamalar adalcin ubangiji to shine malam sai yake ce mana lafazin al-ikhtilaf al-ikhtilaf a qur'ani Allah subhanahu wataala yayi amfani da shi duk inda kaga kalmar al-ikhtilaf ta zo ko wani abu da yake mushtaq ne daga wannan kalmar an ciro shi daga wannan kalmar ta al-ikhtilaf to tana nuna cewa abubuwa ne masu kishiyancin juna ba wai kawai ana nufin abubuwa ne waɗanda ba su yi kama da juna ta wani guri ba a'a suna kishiyancin juna inda wannan babu wannan kamar rayuwa da mutuwa rayuwa da mutuwa suna kishiyantar juna ba za su zama mutum gashi mai rai ba kuma mutacce ko matacce kuma mai rai kamar duhu da haske inda haske babu duhu in babu duhu inda duhu babu haske to wannan shine ikhtilaf da yake ma'anar ikhtilaf da take zuwa alqur'ani tana zuwa da ma'anar cewa abubuwa ne biyu masu kishiyantar juna abubuwa ne biyu masu cin karo da juna masu sassaba wa juna wanda ba za su taba haduwa ba ceto wannan shine abinda alqur'ani yazo da shi na ma'anar ikhtilaf yuradu bihi at-tadad wa at-ta'arud yana yana nufin kishiyanta juna yana nufin kuma suna saba wa juna suna cin karo da juna wala yuradu bihi mujarrada adam at-tamathul ba wai kawai ana nufin cewa ba su hadu ta ko ina ba tana iya wa ka samu abubuwa guda biyu masu kama da juna a wani bangare kuma su sha bamban a wani bangare to ba wannan ake nufi ba ana nufin masu hannun riga kama huwa istilahu kathirin min an-nazar a wajen da yawa daga cikin masu bincike a ilmul kalam su ne an-nazar al-mutakallimun su al-ikhtilaf yana nufin adamu at-tamathul to shi kuma ibnu ibnu taymiya yake to al-ikhtilaf abinda yake nufi a yaran al-qur'ani yana nufin at-tadad wa at-ta'arud yana nufin kishiyantar abubuwa bi masu kishiyantar juna to bisa yadda ibnu taymiya ya saba dukkan wata da'awa da zai yi sai ya kawo mata dalili to shine ya kawo wasu daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda kalmar ikhtilaf ta zo kuma tana nufin kishiyantar juna yace wa lafzul ikhtilaf fil qur'ani yurad bihi at-tadad wa at-ta'arud la yurad bihi mujarrad adam at-tamathul kama huwa istilahu kathir min an-nuddar wa minhu qawluhu afala yatadabbaruna al-qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا الله يتي ده كافري افلا يتدبرون القران shin ba sa tintintini game da alkur'ani ba sa karanta alkur'ani ko sauraron alkur'ani suna tunani a kansa suna la'akari da ma'anoninsa walau kana min inda ghairin lahi da a ce ƙur'ani ya kasance daga wani ba Allah ba lawajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa wato da sun rika samun tufka da warwara a cikin alqur'ani alqur'ani babu tufka da warwara a cikin sa idan har ka fahimci alqur'ani to zaka samu cewa kitaban ne mutashabihan yana kama da juna ma'ana yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashin sa yana gaskata sashi alkur'ani baya warware junansa duk abin da ka gani a nan in ka ga wani abu a can kake ganin kamar ya ci karo to tuhumi kwakwalwarka kawai kada ka tuhumi alkur'ani fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu sai ka je ka tambayi masana ka ce ga aya kaza ga aya kaza yaya za a fahimce su kada ka ce ga aya kaza ta ci karo da aya kaza a'a kai ne ka ci karo amma ayar da ayar kowace akwai mazauninta akwai makwafinta sauraka in ka tambayi masana za su gaya maka mahallin kowace aya sauraka alƙur'ani ƙur'anin mutashabihan ne fussilat ayatu thumma uhkimat an yi bayanin ayo alƙur'ani daki daki sannan kuma an kyautata shi sauraka babu wani tasgaro a cikinsa walam ya ja'al lahu iwaja babu wata karkata a cikin alqur'ani saboda haka in ka ga wato abu yana warware kansa to akwai rashin gaskiya a cikinsa shi yasa Allah ce walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da alqur'ani ba daga Allah yake ba da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai kirkire shi ko ku a'a kamar yadda suke cewa wani ne ya koya masa to da sun rika ganin sabani mai yawa a cikin sa da za su ga wata magana a wani gurin kuma an samu wani abu da ya warware ta saboda dan adam dan abin da Allah ya bashi na ilimi komai yawan sa kadan ne wa ma utitu min ilmi illa qalila haka yana ƙara gaba yana ƙara fahimtar wasu abubuwan da ya jahilce su don haka yana ƙara gaba yana ƙara gyara wani kuskuren da ya a baya sannan ɗan adam mai mantuwa ne zai iya faɗar abu yau gobe ya manta ya faɗa ko zai iya sani yau gobe ya manta abin da ya sani amma ubangiji fa wa ba kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantawa la yudillu rabbi wala yansa baya da jahilci ko baya mantuwa to saboda haka kaga ba za a taba samun tubka da walwara a cikin littafin sa ba to kaga al-ikhtilaf anan ana nufin tubka da walwara ana nufin azo da wani abu kuma gaba azo da kishiyar sa wanda zai warware wanda aka zo da shi da farko to alqur'ani baya da wannan haka nan da Allah ke cewa innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik Allah subhanahu wataala yana magana akan kafirai musamman kafiran larabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alkur'ani yake karanta musu alkur'ani suka rasa yadda za su fuskanci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko su tabbatar da cewa ba annabin Allah bane makaryaci ne saboda haka suka zauna suna ta tunanin irin sifofin da za su kira shi da shi sifar da za su kira shi da ita idan yau suka ce mawaki ne gobe sai su da su ce boka ne jibi kuma sai su ce sai su ce masa matsafi ne haka suke ta faɗar maganganu waɗanda suke cin karo da juna su ce boka su ce mawaƙi su ce matsafi su ce mai taɓin hankali maganar yau daban ta gobe daban to shi ne Allah ya ce inna kum lafi ƙaunin muktalif kuna cikin maganganu masu sassaɓa wa juna bawaƙi daban boka daban ballantana ko mai taɓin hankali ballantana mai sihiri za ka kun kasa tsayawa akan magana ɗaya to wani alama ce da cewa abinda kuke faɗa shaci faɗi kuke yi molanka ne ba kuna yi ne da hujja ba shi yasa yau in kun ce kaza gobe kuma sai ku canza ku kira abu shi da suna kaza kaga kalmar mukhtalif anan tana nufin maganganu masu sassaba wa juna masu kishiyantar juna yu'faku anhu man ufik ana karkatar da mutumin da ya zabi karkata daga alqur'ani daga imani da shi ko daga fahimtarsa haka nan a wani gurin Allah ce walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar sai dai sun saba daga cikinsu akwai wanda ya imani daga cikinsu akwai wanda ya kafirta ka ganin ikhtalafu sun saba sai Allah ya faɗi saba wanda suka yi saba wanda suka yi shine cikinsu wasu sun yi imani wasu sun kafirta kaga waɗannan maganganu ne ko kuma waɗannan matsaya ce mai kishanta juna matsaya ta muminai da matsaya ta kafirai ba ɗaya take ba saboda haka anan ibnu taymiya yana bayyana cewa sassabawa kalmar ikhtilaf a alkur'ani tana nufin at-tadad wa ta'arud haka in ka ci gaba da kawo duka ayoyin da suka zo da maganar ikhtilaf zaka ga ba suna nufin rashin daidaito ta wani bangare ba suna nufin sabawa ta hannunka mai hannun riga to shine malam yace wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع والسنة هي, هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنذيره الأول تؤنن ابن تيمية زي شقم غنر wato yadda ubangiji subhanahu wataala aikinsa baya caccanzawa akwai abin da ake kira sunnar Allah sunnar Allah sunnar Allah din nan ba ta canzawa sunnar Allah iri biyu ce sunanul ilahiyya iri biyu ne akwai sunanul ilahiyya alkauniyya sunanul ilahiyya alkauniyya sunnar Allah wacce take ta halitta sunna ce aikin Allah ne a halittarsa wanda as-sunna al-ilahiyya al-kauniyya tana nufin al-qanun al-qahri wata doka ta ubangiji ta tilas ta tirsa mai tirsasawa wacce ba ta buƙatar zaɓinka ba wani wanda yake iya fita daga ƙarƙashin wannan dokar yaƙi ko ya so sai ya bi ta ba a shawara da kowa a kanta ba wani wanda yake da ta cewa a kanta zuwanta da tafiyarta wannan duk daga Allah ne tsarinta da zubinta wannan duk daga Allah ne ba ka da ta cewa a kansa sanar dukkan wasu halittu suna ƙarƙashin wannan dokar wannan sunnar kauniya ɗin babu mai fita daga ƙarƙashin wannan sunnar kauniya ɗin sunnar da ta shafi halittar sama da ƙasa da halittar abubuwan da ke kewaye da mu da halittar mu kanmu wannan duk tana gudana ne bisa ga sunnar Allah al'ilahiyya alkauniya yadda Allah ya halicci sama da yadda take a hakanta da yadda Allah ya halicci ƙasa da yadda take a haka da yadda Allah ya halicci abubuwan da suke kanta bishiyoyi da koramu da duwar watsu da sauran abubuwan da suke yawo a kanta da yadda mu kuma aka halicce mu da zubin halittar mu da dirin halittar mu wannan duka wata sunna ce ta ubangiji da babu wanda yake da ta cewa a kanta ba ka da zaɓi kowa da kowa dole ne ya miƙa wuya ga wannan sunnar ba tare da ya zaɓa ba Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala al layl sabiqu an nahar wa kullun fi falakin yasbahun yadda Allah ya bayanin tafiyar rana dinnan da tafiyar wata a manzilolinsa da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a ciki ya ce kuma wannan ci kaddarawarsa ce shi ya kaddara haka akwai wanda ya isa ya kawo canji akan wannan ba ka da iya haka za ka tashi ka rana ta fito ta inda Allah yake so fito da ita ta faɗi ta inda take so ta faɗi ba ka isa ba ka canza mata guri ko ka canza mata direction duk rigimarku ku gama rigingiminku a tsakaninku amma ba za ku canza wannan aikin da Allah ba samuwar dan adam da hanyar samar da dan adam tun daga yadda Allah ya halicce shi tun daga farkon halitta daga tataccen yumbu laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة إذاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين أيد الله سبحانه وتعالى يزبط أن أدم تنفرقوا دي فارها للتساء دتاتتشن يمؤو sannan ya zo yake halittarsa daga ɗigon maniyi wanda yake farawa daga wannan matakin ya koma tsoka ya koma gudan jini ya koma tsoka sannan ya zama ƙwarangwal sannan a rufe ƙwarangwal ɗin nan da nama da tsoka sannan Allah ya samar da shi jariri sannan ya fito ya zama gashi ya taso yana girma kaɗan kaɗan kaɗan har ya tsaya da ƙafafuwansa har a rika sai kayi to wannan halittar gaba ɗaya da Allah yake sunnar Allah ce kauniya ilahiya kauniya ba wani wanda yake da zaɓin yaya ya kamata ya zo duniya ba wanda ya ba da abinan zaɓinsa cewa ga yadda nake so ina so Allah ka yi ni mai kaza ka yi ni ɗan da ƙurƙushi a Allah ina so ka yi ni mai faɗar fuska ina so ka yi ni fari ko ka yi ni baƙi ko ka yi ni dogo ko ka yi ni gajeri ba wanda wanda ya kawo wani zaɓi a nan yadda Allah ya yi ka haka haka ka rinka da yadda girman ka ya taso inda kana jariri haka zama haka zama babba ba wani wanda ya tsara wa kansa ya zai rika girma to wani ita ce sunnar Allah kauniya wanda dan adam ba shi da ba shi da dakal a cikinta ba shi da ta cewa a cikinta kuma ba shi da ikon ya canza wani abu a ciki abinda kawai Allah subhanahu wataala ya bawa dan adam shine ya bashi damar ya san wani abu akan wannan sunnar kauniyar kuma ya faɗaɗa sanin sa akanta yana da dama ya san yaya tsiro yake fitowa me yake bukata irin takin da za a sa masa irin yadda za a noma shi yana da dama ya ce ya binciko ya je wa duniyar wata ya gano kaza ya gano kaza yana da dama duk ya yi amfani da waɗannan abubuwa ya buɗe tunaninsa amma ba zai canza tsarinsu ba ubangiji subhanahu wataala ya hore masa adawat abubuwan da zai amfani da su wajen ya ƙara faɗaɗa saninsa akan wannan sunnar kauniya shine abinda Allah ya ishara zuwa gare shi da fadarsa wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun as-sam'a wal absara wal af'ida wadannan sune kafofi na samun ilimi da gani da ji da tunani ta haka ne zaka iya fadada tunaninka akan waɗannan abubuwa da Allah yake gudanar da su bisa sunnar sakauniya a nan kana iya gaggano wasu abubuwa da za su amfane ka ka gano ya za a samar da fitar lantarki ka gano ya za a samar da agogo ya za a samar da mota ya za a samar da kaza ya za a samar da kaza duk kana iya kai wannan ka yi amfani da iliminka wajen wannan wannan kana da damar ka yi wannan saboda haka shi al'asul wajen sanin abinda sunnar Allah kauniya ta kunsa kawai abinda yake bukata shine nazari da tunani da bincike shi baya buƙatar imani baya buƙatar nagarta sallah sala wa taqwa duk baya buƙatar sa shi yasa da mu'mini da kafiri duk ɗaya suke anan wanda yafi ƙwazo wajen tsayawa yayi nazari yayi bincike zai fi gano waɗannan sunnonin da ubangiji anan ba za ka fi kowa sanin abinda sararin sanar ta kunsa ba saboda ka kafi kowa imani wanda yafi kowa bincike haka ubangiji kulin zuru ma za fi samawati wal ard wa ma tughni ayati wan nuzur an qaumin la yu'minun ubangiji ta yi kuyi duba kuyi duba kuyi nazari a cikin sammai da ƙasa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay me zai hana ba za su yi nazari ba a cikin mulkin Allah a sama da ƙasa ya buɗe ƙofar ai nazari bai ce kuma sai musulmi ba ko sai mumini ko sai mai takawa ko sai waliyi kowa da kowa da kafiri mumini da mulhidi da kowa ma a nan a daidai ake a dawa ɗin da Allah ya baka shi ya ba kowa saboda a nan wanda ya fi ƙoƙari ya fi dagewa shi zai fi sanin wannan kanun ɗin saboda hanyar sanin yaya za a sarrafa wannan sunnar kauniya ita abu ne na fitira ba buƙatar imani to ɗaya ɓangaren a sunanin lahil kauniyyar shari'iyya a sunanin lahil shari'iyya wacce take da alaƙa da yanayin tafiyar halin ɗan adam to wannan ita ce ita ma sunna ce ta ubangiji ita ma sunna ce sabita dawwamammiya sai dai akwai inda suka sha bamban da waccan sunna ta farko wanda na ga wance yana cewa lokaci yayi sauraka za mu yi tsaya a nan ibnu taimiyya ita yi ishara a kanta an da sunnata la ta tabaddal wa la ta tahawwal fi ghairi mawdi wa sunnatu hiya al'adatu allati tatadammanu an yaf'ala fi ath-thani mithla ma fa'ala bi nadhirihi al-awwal wannan shine insha Allah karatun mu na gaba za mu yi sharhi akan wannan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh